أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا شدة رمضان wata na tara a jerin watannin musulunci hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka watan ramadan muna bisa kan suratu fusilat suratu fusilat ita ce sura ta 41 kana auke da ayoyi 54 karatunmu da ya gabata mun tsaya bisa kan aya ta 38 a yau da izinin Allah ta'ala za mu tashi bisa kan aya ta talatin da tara wajen Allah ta'ala wa min ayatihi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير
Allah ta'ala ya ce wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin shi annaka taral arda khashi'atan lalle kai kana ganin ƙasa kyakkyasassa fa idza anzalna alaiha alma'a idan muka saukar mata da ruwa ihtazzat sai ta zabura warabat ta kumbura innal ladhi ahyaha la muhyil mauta lalle ne wanda yake rayar da ita haƙiƙa shine ke rayar da matattu innahu ala kulli shay'in qadir lalle shi mai iko ne a bisa dukkan komai Allah ta'ala ya ce wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin shi kenan yana daga cikin alamomi na Allah subhanahu wata'ala waɗanda suke nuni akan cikar ikon shi da cikan mulkin shi annaka taral arda khashi'atan lalle kai na wannan khitaba ana magana da dukkanin wani mai hankali wanda zai ji wannan bayani na alqur'ani annaka taral arda khashi'atan lalle kai zaka ga kasa tana kyakkesassa busassa khashi'atan shine ya bisatan la nabata fiha tana busassa babu tsirrai a cikin ta fa idza anzalna alaiha alma'a amma idan muka sabkar mata da ruwa ihtazzat sai ta zabura wa rabat sai ta karu rabat shine ma'ana ta kukumbura ta zabura ta kukumbura Allah ta'ala ya ce wannan alamomin da kake gani to dalili ne babba da yake nuna maka cewa Allah ta'ala mai cikar iko ne wanda yake da wannan ikon na raya ƙasa bayan mutuwanta to yana da cikakken iko kuma na raya ɗan adam bayan mutuwan shi shi yasa bayan ta yace innal ladzi ahyaha la muhyil mauta lalle ne wanda ya raya ta to haƙiƙa shine wanda yake rayar da matattu kaga kenan anan Allah ta'ala ya kafa dalili da raya ƙasa da yake yi bayan ta mutu busassan ƙasa bayan Allah ya saukan mata da ruwa sai a ga ta rayu ta fitar da tsirrai daban-daban to kamar yanda Allah yake saukar da ruwa ta shiga cikin ƙasa ƙasa ta rayu ta fitar da tsirrai kamar haka ne Allah ta'ala zai saukar da ruwa idan ya saukar da ruwa ruwan zai shiga cikin ƙasa duk wani ɗan adam tun daga annabi adam har zuwa ɗan adam na ƙarshe wanda aka taɓa halitta ya mutu aka binne shi cikin ƙasa ko kuma ya narke ya bi wani abu to wannan ruwan da Allah ta'ala zai saukar kamar yadda wato dalilai suka yi nuni akan cewa Allah zai saukar da ruwa tsawon tsawon shekara arba'in wasu malamai ma sun ce shi ruwan da zai sauka ruwa ne mai kabri irin na ruwan mani na ɗan adam don haka zai shiga cikin ƙasa idan ya shiga cikin ƙasa gangar jikin 'yan adam za ta rayu da wannan ruwan kamar yadda ruwan da Allah yake saukarwa suna shiga cikin ƙasa tsirrai suke rayuwa to haka su ma duk inda wani ɗan adam yake wato naman shi zai toho jikin shi zai hutu kamar yadda yake bayan Allah ta'ala ya gama wato waɗannan ruwan wanda su ne ruwan da za su raya 'yan adam wanda su cikin ƙasa to ba wani lokaci sai Allah ta'ala ya umarni da hutawa shikenan sai kasa ta dora caccagewa tana bubbudewa mutane suna hutawa kamar yadda ayoyin alkur'ani suka yi nuni a kai a wajaje daban-daban to don haka kullum cikin alkur'ani za mu ga wajaje da dama allah yana haɗa wannan da wannan ana yana haɗa saukar da ruwa daga sama su zuba ga ƙasa ƙasa ta rayu allah yana haɗa wannan da rayar da matattu kamar yadda allah ta'ala ya faɗi a cikin suratul hajji ya ce wa taral arda hamidatan وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل شيء بهيج زوج وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير aran Allah ta'ala ce wa taral arda hamidatan kuma zaka ga kasa tana busassa fa idza anzalna alaiha alma'a na'am ba ta karanta ba na'am ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور yanzu ne abba ta karanta ba dai Allah eh yanzu ne abba ta karanta ba ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى na'am وأن الله على كل شيء قدير wa annahu ala kulli shay na'am Allah ta'ala ya ce wa taral arda hamidatan zaka kasa tana busassa fa idza anzalna alaiha alma'a idan muka sabkan mata da ruwa ihtazzat wa rabat sai ta zabura ta kumbura ta karu wa ambatat min kulli zawjin bahij ta fitar da dukkanin wani wato kalar dan ice mai kayatarwa Allah ta'ala ya ce zalika bi anna allaha huwal haqq wannan yana faruwa domin lalle Allah shine gaskiya wa annahu yuhyil mauta kuma lalle shi yake rayar da matattu kaga nan ma Allah ta'ala ya hada wannan alaƙai ta raya ƙasa bayan mutuwanta da kuma rayar da matattu ko yace wa annahu ala kulli shay'in qadir kuma lalle shi Allah mai iko ne a bisa dukkan komi to haka ma a can cikin suratu qaf Allah ta'ala yace wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد wan nakhla والنخل باسقات لها طلع نضيد rizqan رزقا للعباد na'am وأحيينا به بلدة ميتا na'am كذلك الخروج Allah ta'ala ya ambaci saukar da ruwa daga sama a nan cikin suratu Qaf. Allah ta'ala ya ce wannan ruwan bayan an saukar da shi an fitar da 'ya'yan itace daban-daban. A Allah ta'ala a ƙarshe sai ya ce wato fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil ibad sai Allah ya ce fa ahyayna bihi baldatan maita sai muka rayar da gari wanda yake matacce da wannan ruwa to kamar yanda muka raya garin nan matacce kazalikal khuruj kamar haka ne hutawa daga cikin kabarbarra shi ma zai kasance a ganin ma Allah ta'ala ya hada a dangantaka tsakanin rayar da ƙasa da kuma rayar da wato rayuka na 'yan adam bayan mutuwansu haka a cikin suratu zukhruf Allah ta'ala ya ce wallazi nazzala minas sama'i ma'an والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا
kazalikal كذلك الخروج
kazalika tafradun كذلك تخرجون
a nan ma Allah ta'ala ya ce shi ne wanda ya saukar da ruwa daga sama dalilin saukar da ruwan nan Allah ta'ala ya raya gari wanda yake mutacce a ƙarshe sai Allah ya ce ka zalika juna. kamar haka kuma za a huddo ku daga cikin kaburbura kenan kamar yanda aka saukar da ruwa wato aka raya ƙasa to haka za a saukar da ruwa a raya jikinku da naman ku ya cira daga nan Allah ta'ala sai ya fitar da ku haka Allah ta'ala ya faɗi a cikin suratul rum Allah ta'ala yace yukhrijul hayya minal mayyit يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون Allah ta'ala ya ce yukhrijul hayya min al-mayyit yana fitar da rayayye daga matacce wa yukhrijul mayyita min al-hayy kuma yana fitar da matacce daga rayayye wa yuhyil arda ba'da mautiha kuma yana rayar da ƙasa bayan mutuwanta sai Allah ta'ala ya ce to kamar yanda yake rayar da ƙasar nan bayan mutuwanta kamar haka ne kuma za a huddo ku daga cikin kaburbura a cikin surai can gaba Allah ta'ala ya ce fanzur ila athari rahmatillah فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير
Allah ta'ala ya ce ka dubi tasirin rahamar Allah yanda yake raya ƙasa bayan mutuwanta inna zalika la muhyil mauta lalle mai wannan aikin tabbas mai rayar da matattu ne wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne a bisa dukkan komai haka cikin suratul araf Allah ta'ala ya ce hatta idza aqallat sahaban thiqala حتى إذا أقلت سحابا ثقالا شرناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون afatir yace wallahu allazi arsala ar-riyaha fatusiru sahaba الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور
to dukkanin waɗannan ayoyin da ma wanda bamu karanto ba masu kama da su duka suna nuna abinda wannan ayat ta nuna na cewa Allah subhanahu wata'ala yana kafa dalili ga bayin shi su gano cewa kamar yanda yake saukar da ruwa ya raya ƙasa bayan mutuwanta to kama haka Allah ta'ala mai iko ne akan ya tado matattu wato cikin alkur'ani wannan ɗaya ne daga cikin dalilai manya wanda alkur'ani ya ta maimaitawa domin masu hankali su gano cewa Allah zai tado mutane bayan mutuwansu na biyu daga cikin irin waɗannan dalilan wanda suka yi ta maimaituwa cikin alkur'ani Allah ya ɗora buga misali da ƙisoshi ko labarai na wasu mutane da suka mutu Allah ya tado su ko kuma wata al'umma da ta mutu Allah ya raya ta ko kuma wani mutum guda ɗaya da ya mutu Allah ya raya shi ko kuma wato wasu halittu Allah ta'ala ya raya su daga cikin suratul baqara Allah ta'ala ya kawo labarin wato annabi Musa da mutanen shi wanda dalilin kissan ma ne gaba ɗaya aka sanya ma surai baqara ko a ƙarshen kissa sai Allah ta'ala ce fa kun nadribuhu bi ba'dihha فقلنا اضربوه ببعضها Mm.
كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون faƙulna sai muka ce idribuhu bi ba'dha ku bige shi da wani shashe na saniyin nan da aka yanka ko da aka tiki mataccen nan kawai sai ya miƙe tsaye ya ce wa ne ya kashe ni da ya bayani tiryan tiryan sai Allah ya ce kazalika yuhyi Allahul mauta kamar haka yanda kuka ga wannan mataccen ya miƙe kamar ba matacce ba yayi magana da ran shi to kamar haka Allah ta'ala yana rayar da matattu haka ma kamin nan wurin Allah ta'ala ya bada labarin cewa sun maba'atinakum min ba'di mautikum yanan mun kashe ku sannan muka tada ku bayan mutuwanku wannan ma dalili ne da yake nuna Allah ta'ala yana tada halittu bayan mutuwarsu sannan haka ma can gaba cikin suratul baqara Allah ta'ala ce alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم قلوب حذر الموت na'am فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون kaga nan Allah ta'ala ya ce ma wata al'umma ta mutu kawai ta faɗi ta mutu baki ɗaya daga baya kuma Allah ta'ala ya raya ta wannan ma dalili ne babba da yake tabbatar da cewa kamar yadda Allah ta'ala ya raya wannan al'ummai to Allah mai iko ne akan ya raya dukkanin sauran al'ummomi domin in aka tado matacce guda ya tashi ya yi magana ya komo da rai to shi kadai ya isa ya zama dalili akan cewa sauran ma ana iya tado su to balle haka ya faru ba ɗaya ba ba bi ba alƙur'ani ya ta maimaitawa al'ummomi guda wa hum ulufun anan Allah ta'ala cewa suna dubun dubunnai haka suka huta dan gudun mutuwa Allah ya ce musu ku mutu babu garrama gaba ɗaya kowa ya faɗi makar makar ya mutu sai daga ba Allah ya ce to ku tashi suka tashi kuma to haka Allah ta'ala ya faɗi a nan gaba yace aukan ladhi marra ala qaryatin أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها na'am فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير a nan ga wani mutum nan Allah ta'ala ya mai umarni ya mutu ya faɗi ya mutu ya yi shekara ɗari zir sai Allah ya ce mai tashi ya yi tashi Allah ya tambaye shi kwana nawa ka nan ya ce a ka yini guda ne kawai ko kuma ma wani shashi na yini Allah ta'ala ya raya wato matacciyar dabba shi gaban shi haka ma ayar da ta zo gaban wannan ita ma ta kawo labarin annabi ibrahima ya nemi allah ya nuna mai ya gani da idan shi yadda allah yake rayar da matatu allah ya mai umarni ya ɗauko wasu halittu ya yayyanka su ya ciccira su ya yagguna su ya yamutsa su daga baya kuma allah ta'ala ya raya su gaban idan shi ya gani haka allah ta'ala ya kawo labarin ashabul kahfi allah ya kashe su shekaru kusan ɗari uku da ƙari amma sannan Allah ta'ala ce masu su tashi kuma suka tashi da ransu to haka ire-iren wannan Allah yana nuna ga wani wuri ne inda aka kashe wani ko aka kashe wasu ko wasu jama'a suka mutu Allah ya umarni su tashi kuma suka tashi kenan wannan hujja ce karara dalili ne bayyananne da yake nuna cewa Allah gwani ne wanda yake iya rayar da matattu dalili na gaba wanda alkur'ani ya yawaita maimaitawa shine alkur'ani ya yawaita kafa hujja da a wajen tado matattu bayan mutuwa da wato iya halitta da Allah yake shi da yake ƙarƙara yake samar da halitta daga babu to kuma ka zo ka ce bai iya sake tada ta shin samarwa daga babu shine yayi wahala ko kuma tadawa bayan ya mutu samarwa daga babu yayi wahala to shi yasa wanda ya samar daga babu bai kamata ba ka ɗora mamaki in an ce zai tado wannan mataccen can da da babu shi ya samar da shi bai zama wahala ba sai yanzu kamar mace ce ta yi tuwo ta gama sai ka ce ba ta iya zazawa shi da ake nan kare na ta ya zama na wato yin tuwon bai zama aiki ba bai zama wahala ba sai kawai ɗumama shi da zazawa shi shi kaɗai bai zama aiki don haka Allah subhanahu wata'ala shi ya samar da ɗan adam daga babu to wannan ma ayoyin alkur'ani da dama sun kafa hujja da wannan sai kalan dalili na hudu shine wasu manyan halittu da Allah yake kafa hujja da su wanda yake kafa hujja da su akan cewa shi mai iko ne akan ya tado halittu kamar sammai da ƙasai wannan suna cikin mahi girman wanda Allah ta'ala ya ta maimaitawa cikin alkur'ani a antum ashaddu khalqan amis sama banaha la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas walakinna aktharan nas la ya'lamun da sauransu da haka wato waɗannan su ne dalilai guda hudu cikin alkur'ani wanda Allah ya yawaita kawo ayoyi da yawa akan tabbatar da su wannan dalilan ma'ana dalilai ne karara wanda ya kamata duk wani mutum mai hankali ya gamsu ya yarda cewa lalle wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan ababen guda hudu to mai iko ne akan ya tado matattu ce sa Allah ta'ala nan ma ya ce innal ladhi ahyaha lalle wanda ya raya wannan kasai la muhyil mauta to tabbas wannan mai rayar da matattu ne innahu ala kulli shay'in qadir lalle shi mai iko ne a bisa dukkan komi aka ce mai iko ne a bisa dukkan komi ma'ana har abinda ba ya cikin lissahinka har abinda kai a wajenka abu ne mara yiwuwa to shi Allah babu wani mara yiwuwa a wajen shi mai iko ne a bisa dukkan komi shi sa aka tambayi wani malami cewa aka fara tambaya wani mai ibada mai kokarin ibada baya da ilimi aka ce mai wai Allah yana iya tattara halittun nan na duniya gaba ɗaya ya sa su ta huda allura sai yace kai bayiwa sai yace bayiwa wanda aka tambaya wani malami shi kuma sai yace wannan wani abu ne wajen Allah ai shi mai iko ne a bisa dukkan komi ya halitta ya halittun ya halitta allurai sai ya sanya su ta wurin zai zama aiki aka yi samar da su daga babu tun harko to ga gani wanda bai san Allah ba sai dora ganin wani abu ya mai girma shi a kokalwan shi kawai Allah ba zai iya ba to kaga da ka ce Allah ba zai iya kaza ba to shikenan ka jingina ma Allah ta waya wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah ya ta maimaita cewa shi mai iko ne a bisa dukkan komi mai iko ne akan abin da ya yi mai iko ne akan abin da bai yi ba mai iko ne akan duk abin da yake son ya aikata Allah ta'ala mai iko ne na'am
إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا na'am أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير
Allah ta'ala ya ce innal ladhina yulhiduna fi ayatina lalle waɗanda suke karkacewa a cikin ayoyinmu la yakhfauna alaina ba su boyuwa a gare mu afaman yulqa fil nari khairun shin wanda aka jefa shi a cikin wuta shine yafi alheri amman ya ati aminan yawmal qiyama ko ko wanda yazo amintacce ranar alkiyama i'malu ma shi'tum ku je ku aikata abin da kuke so innahu bima ta'maluna basir lalle shi mai lura ne game da abin da kuke aikatawa Allah ta'ala ya ce innal ladhina yulhiduna fi ayatina lalle ne waɗanda suke karkacewa al ilhad al mail wal udul shine ilhad lalle ne wanda suke karkacewa a cikin ayoyin malamai suka ce wannan ya shahi duk wani wanda zai karkacewa wajen gayin ma'ana ayoyi ya faɗi wani abu na san zuciyar shi ko san ran shi ko kuma wasu sifofi da Allah ya tabbatar ma kanshi shi sai ya ce a'a ba haka suke bai karkace ko kuma wanda zai ƙaryata ayoyin Allah ya shiga cikin masu karkacewa ko kuma wanda zai yi taurin kai wajen biya ayoyin Allah shi ma ya shiga cikin masu karkace ma ayoyin Allah ko wanda zai ce sihiri ne ko wanda zai ce bokanci ne ko wanda zai ce ƙarya ne ko wanda zai ce ƙyarƙyare ne ko kuma wanda zai ce wato wannan ba maganar Allah bace ba dukkanin waɗannan maganar na zana da ma wasu wanda ba ambata ba malaman tafsiri sun fassara yulhiduna da shi kuma duka suna hawan kalmar yulhiduna wanda suka ce yulhiduna fi ayatina yushaquna yu'aniduna yukhalifuna yulhiduna fi ayatina suka ce sune waɗanda alladina ya'tuna bil lagwi wal batili والتصدية والمكا والغناء duka sun ambata wannan wanda in ana karanta ayoyin alkur'ani za su zo da wato lagab wani yasassar zance ko kuma su kawo wake-wake ko kuma su zo su yi kuwace-kuwace ko kuma su zo su dora tabi da shewa ko kuma su zo su dora wato kwaramniya sai wasu malamai suka ce wannan ayat tana da alaka da ma waɗancan waɗanda suka ce la tasma'u bi hadzal qur'an wal ghawfihi don haka kenan sai Allah ta'ala ya ce to dukkanin waɗanda suke karkace ma dalilai na ayoyinmu la ya hafauna alaina wannan ba za su ɓoye a gare mu ba kenan Allah yana ganin su ba za su nice mu Allah ba a faman yulqafin na sai Allah ta'ala ya ce shin wanda aka jefa shi cikin wuta khairun shine yahi alheri amman ya ati aminan yawmal qiyamah ko ko wanda zai zo amintacce ranar alkiyama wanda aka jefa ya cikin wuta aka zo alkiyama kawai aka ɗauke shi aka kwala wuta shi ne ya alheri kaga sai aka ce khairun kalmar khairun ita tana nuna tafzil hihi kogo kenan amma wato kalma ce wadda ya aka faɗe ta aka ce khairun a wajen laraba kamar akhyar ne afdal amma sai dai shi ba a cewa akhyar sai dai a ce khairun to suka ce khairun kenan yana nuna hihi ko na alheri to yanzu wanda aka jefa cikin wuta da wanda ya zo amintacce rana alkiyama ana cewa kowa akwai alheri tattare da shi a shi wancan ɗayan babu alheri kwata-kwata amma sai aka ce khairun shi yahi alheri kenan aka ce shi yahi alheri kenan shi ma yana da amma wanga ya dan dara shi ne ko to wannan wato salo ne na alkur'ani yayi amfani da kalmar khair domin nuna hihi ko kai tsaye tare da abinda kwata-kwata babu haɗi ma kamar yadda Allah ta'ala ya ce ƙul a zalika khairun nuzulan قل أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم قل أذلك خير نزلا
لمثل هذا فليعمل العامل لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم ana Allah ta'ala ya faɗi wani wato ɗan wuta ɗan wuta ne aka faɗi ko? fattala a fara'ahu fi sawa'il jahim Allah ta'ala ya ba da labarin wani ɗan wuta sai ya ba da labarin wani ɗan aljanna wanda shi ne ya je ya leko ya ga ɗan wuta ya ɗora ma Allah godiya da Allah sa bai biye mai ba domin abokin shi ne a duniya sai Allah ta'ala ya ce kul azalika khairun a azalika khairun ba kurkun azalika khairun shin wannan shine yahi alheri am shajaratu zaqum koko itaciyar zaqum ce tahi alheri to kaga nan wurin ma an yi amfani da kalmar khair tare da cewa kawai hihi ko ne ake nihi ba alheri bane kwata kwata haka cikin suratul furqan bayan Allah ta'ala ya faɗi wutar jahannama cewa idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'u hunalika thubura la tad'u al-yawma thuburan wahidan wad'u thuburan kathira sai ce mi bayan nan
قل أذلك خير لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا na'am قل أذلك خير أم haka ne am jannatul khuld أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا kaga nan Allah ta'ala ya faɗi wuta da kuma bala'o'in da ke cikin ta Allah mu matsari da ita sai Allah ta'ala ya ce qul azalika khairun kace shin wannan wutai ita ce alheri ita ta fi zama alheri am jannatul khuldi allati wu'ida almuttaqun ko ko aljannat dawama wadda Allah yayi alƙawarin ta ga masu tsoron Allah to kaga kenan babu alheri kwata-kwata a cikin wuta amma sai Allah ya ce qul azalika khairun yana ana nihin shin wannan shine yahi ba zancen alheri bane nan kwata-kwata kalma wato kawai tafdili ne mutlaq mutlaqut tafdili ne ake zanci kenan hihi ko ne ake magana to haka nan ne nan ma Allah ta'ala ya ce afaman yulqa fil nari shin wanda aka jefa shi cikin wuta khairun shine yahi ai kenan ba a cewa shine yahi alheri ko don ba zancen alheri bane amman ya ati aminan yawmal qiyam ko ko wanda yazo yana matsayin amuntacce ranar alkiyama to kaga sai zamana wannan tambaya ce aka yi amma babu buƙatar amsa saboda wannan tambaya ce ta tabbatarwa kamar ana nihin wanda aka jefa cikin wuta ba shi yahi ba wanda yahi shi ne wanda ya zo amintacce ya amintu daga duwani tashin hankali daga duwani wato hirgici na ranar alkiyama wannan shi ne yahi to tun da abin ya bayyana karara sai Allah ta'ala ce i'malu ma shi'tu ku aikata abin da kuke so kowa ya je abin da yake so to wannan shi sa malamai suke ce mai amru tahdidin umarni ne wanda cikin shi akwai barazana kenan kamar gace ake ce mai da hausa ko ko ƴan yara sun san gace idan ka ce ma ɗan yaro ƙarami ka bar kaza ya ƙara ka ce mai ka bari ya ƙara suka ce to je kai to in ka ce mai je kai dan ɗan yaron ya ɗan ware wayo za a ga ya yi ƙiri-ƙiri ya ƙi tafiya kenan shi kan shi ya san wannan umarnin ba na aje a aikata ba ne ko eh tunda na hana ka na hana ka kaɗiya to je kai don haka wannan kwatankwacin shi ne gatse ne e maluma shi ku je ku aikata abin da kuka ga dama kwatankwacin shi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a hadisi yace duk mutumin da baya jin kumya ya je ya aikata abin da ya ga dama innahu bima ta'maluna basir lalle Allah yana ganin abin da kuke aikatawa kuma zai saka ma kowa da abin da ya aikata na'am
إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد
Allah ta'ala ya ce innal ladhina kafaru bizikri lalle ne waɗanda suka kafurce ma alqur'ani lamma ja'ahum a yayin da yazo masu wa innahu lakitabun aziz to lalle shi littahi ne mabuwayi la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wato banna ba ta zo mashi ta gaba gare shi wala min khalfihi ko ta bayan shi tanzilun min hakimin hamid sabkakke ne daga mai hikima wanda yake abin godiya innal ladhina kafaru bizikr lalle ne waɗanda suka kafirce ma alqur'ani anan azzikr shine alqur'ani wannan kuma ɗaya daga cikin sunayen alqur'ani kenan wanda suke mashahuran sunaye wanda Allah ya ta maimaitawa cikin alqur'ani Allah ta'ala ya ce inna nahnu nazzalna إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون Allah ya ce lalle mu mu ne muka sabkar da zikiri shine alqur'ani ko kuma lalle mu za mu tsare shi za mu kiyaye shi haka Allah ta'ala ya ce kazalika naqussu alayka كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق na'am
وقد آتيناك من لدنا ذكرا wa kad atainaka kuma haƙiƙa mun baka min ladunna daga wajen mu zikira ambato shine alqur'ani ana haƙiƙa mun baka alqur'ani daga wajen mu kaga anan shi Allah ya kira da zikira haka Allah ya ce wa hadha zikrun mubarak وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون afanadribu ankum zikra أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين wa innahu ladhikrun laka وإنه لذكر لك ولقومك وسوف صاد تسألون wal qur'ani dhikr صاد والقرآن ذي الذكر da sauran ayoyi masu yawa wanda Allah ta'ala ya kira alkur'ani da azzikir kenan anan Allah ta'ala ya ce innal ladhina kafaru bizikri lalle waɗanda suka kafirce ma azzikir ambato na alkur'ani ana kiran alkur'ani azzikiru kamar yanda fakharur razi Allah yi mai rahama yace wato saboda huskoki masu yawa yace huska na farko domin saboda shi alkur'anin nan cikin shi akwai ambatan ababen da mutane suke da bukata na al'amuran duniya su da lahirarsu. Ce sa aka kira shi da azzikir, domin shi cikin shi ana ambatan dukkanin ababen da mutane suke da bukatan su na lamuransu na addini na duniya da lahira. Abin na biyu ya ce an kira shi da azzikir, saboda shi alkur'ani yana ambata ni'imomi daban-daban wanda Allah ta'ala ya yi wa ‘yan Adam, yana ambatan wannan ni'imomin kuma cikin haka akwai faɗakar da su akwai wa'azantar da su ya ce na uku an kira alƙur'ani azzikir domin kalma azzikir ana nihin wato ɗaukaka kuma da daraja domin saboda shi alƙur'ani ɗaukaka ne daraja ne ga annabin da aka saukarwa da shi da kuma al'ummar da aka saukar masa da wannan littafi kamar yadda Allah ya ce wa innahu la zikrun laka wa liqaumika lalle shi alƙur'ani daraja ce a gare ka sharafun laka daraja ce ɗaukaka ce gare ka wa liqaumika da kuma mutanenka to haka alƙur'ani Allah ta'ala ya kira dukkanin littattafai kamar yadda fakarun razi yake faɗi ya ce dukkanin littafan da Allah ya sabkar kowane Allah ya kira shi da suna azzikir gana Allah ta'ala ce fas'alu ahla zikiri فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ahla zikiri anan da Allah ta'ala ya ce fas'alu ahla zikiri ku tambayi ma'abuta ilimi sune ahlul kitabi kamar yadda Allah ya faɗi a suratu Yunus ya ce fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik to su ne ahalar zikirin da aka ce a tambaya innal ladhina kafaru bizikri lamma ja'ahu to kaga nan wurin ba a ga khabar ba ko ba a ga khabar na inna ba innal ladhina kafaru bizikri lamma ja'ahum lahalikuna aw la mu'azzabuna lalle ne waɗanda suka kafurce ma alqur'ani a yayin da ya zo masu to wannan hallakaku ne kawai shi ne wasu malamai suka kaddara suka ce za a wato habar mahazufu ne ana kaddara shi ne ko dai a kaddara shi cewa hallakaku ne ko kuma a kaddara su cewa za a yi masa azaba wa innahu kitabun aziz lalle shi alqur'ani littahi ne mabuwayi ya buwayi shaidanu na mutane ya buwayi shaidanu na aljannu ba a samu wani shaidani ba daga cikin mutane ko wani shaidani daga cikin aljannu wanda ya iya ƙara wani abu cikin alqur'ani ko kuma wanda ya iya rage wani abu ko da kan wasu shaidanun sun kokarta su yi hakan to hakan ya gagare su saboda buwayayyen littafi ne gagararren littafi ne kitabun aziz littafi ne mabuwayi saboda ya buwayi mutane su zo da wato kwatankwashin shi Allah ce kulla inijtama'atil insu قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ana Allah ta'ala ya tabbatar a cikin wannan ayat ta suratul isra'i cewa aljannu da mutane inda za su tattaru gaba ɗayansu su ɗora shawara kowa na kawo tunanin shi da lissahin shi yadda za a zo da kwatankwacin alkur'ani ba za su iya zuwa ba sai aka sauko ƙasa-ƙasa aka ce to su zo da sura goma ma yanzu shi gaba ɗaya ƙur'ani wannan abu ne wanda ba yiwuwa to amma an sassauta masu zo da sura goma kwatankwacin shi muftarayatin ƙarƙararru wanda aka ƙarƙara ba maganar Allah ba Allah ta'ala ya ce su zo da su suka kasa zuwa sai aka ƙara sauƙaƙawa aka ce to su zo da sura ɗaya fa'atu bi suratin min mithli zo da sura ƙwara ɗaya na kwatankwacin alkur'ani babu wanda ya iya zuwa da shi waɗanda ma suka yi sai zama shiririta da shirme suka zo da shi abin dariya da abin kumya da kuma abin aibatawa suka zo da shi har alƙiyama ta tashi ana aibata su da wannan kayan kumyar da suka yi irin su misali matar kazzabu ko wanda suka kawo alfilu malfilu wa ma'adaraka malfil da irin waɗanda suka kawo wato wanda ya kawo akwai surori dai da dama wanda shi ya kyakkyara nashi wanda kowanne aka karanto sai a ji kawai abin aibatawa ne abin tur da Allah wadai ne haƙƙiya mata naɗe ya bar makan shi abin kumya wanda ba a mancewa da shi to saboda mi saboda shi alkur'ani kitabun azizi ne littafi ne mabuwayi gagarau ne babu wanda yake iya yin kwatankwacin shi babu wanda yake iya rage wani abu cikin shi babu wanda yake iya ƙara inda a ce alkur'ani ba Allah bane ya lamunce cewa zai tsare shi wallahi da yanzu an canza shi kuma saboda su sauran littattafan da Allah ya saukar Allah bai musu wannan laminin ba shi yasa aka caccanza su aka babbata su aka kakkara wasu ababe aka rarrage wasu ababe ciki yanzu in kace kana neman attaura wanda Allah ya saukar wa annabi Musa ka bambaro aiki attaura ta gaskiya sai dai a baka da wani littafi na Yahudawa wanda suka ga dama suka ce shine attaura in kace kana neman injila wanda Allah ya saukar wa annabi Isa to ka bambaro aiki ja domin ba a samun injila ta gaskiya sai dai injila wadda aka makare-kare aka marage-rage aka makarya aka mata kwaskwarima kuma dole ma ne ka yarda cewa du injilar da aka nuna ma aka ce injila annabi isa ne to tilas yana cikin cikar imanin ka ka yi imani da cewa an ƙara wasu abubuwa ciki an rage domin alkur'ani ne ya gayi cewa an ƙara an rage don haka kaga kenan shi kuma alkur'ani yau ga shi hijira kaɗai ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba ma zancen sabkar da shi ba hijiran manzan Allah yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai amma alkur'ani yana nan yanda ake karanta shi can lokacin har yanzu haka ake karanta shi ba a ƙara wani abu ba cikin shi ba a rage wani abu ba cikin shi saboda ba wato kitabun azizi ne Allah ta'ala ya ce littafi ne mabuwayi akwai wanda sun kashi ta kashe dukiya akan wai sai sun canza ƙur'ani yau shi ƙur'ani in banda ma shiriri ta da ɓata lokaci ai ba ƙur'ani bane ake ma irin wannan iskancin shi littafin da sai ka ko gaba ɗaya ƙur'annan duniya ka kwashe yau kaf ka ƙona su wani ɗan yaro ƙarami yana nan cikin kanshi da ka ba shi biki da alƙalami da takardu yanzu ya rubuta wani kenan shi ya tsira alƙur'ani ya hi gaban wannan shirman da wannan iskancin ko da duka za a bi ƙur'annai gida-gida duk inda suke a ƙwace da ƙarhin ciya a ƙona to ai na cikin zuciya ba zai ƙonu ba kuma in kayi haka nan babu wani mahaukacin da za a yi a duniya wanda zai ce zai ƙwaƙwace wato ƙur'annan mutane duka na duniya bayan ya gama ƙwaƙwacewa zai kashe alarammomi gaba ɗaya maharrata ƙur'annai saboda shi yana fagan cikin ƙur'ani to in kai guda ba kai guda ba akwai matsala in ka kama alarammomi kama ka kakkashe wanda suka harrace ƙur'ani to in baka kokkona ba kuma sauran akwai akwai saura har yanzu ko dan haka shi yana cikin salon da Allah ta'ala ya bi wajen tsare wannan alqur'anin tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tsare shi ta hanyoyi guda biyu ta hanyar rubutu da ta hanyar haddacewa sai zamana tun lokacin da ake sabkar da shi da an sabkar da alqur'ani to akwai mazaje na musamman wanda su ne marubutan wahayi idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya karanta musu wasu su haddace su rubuta wasu kuma su yi biyun gaba ɗaya ce sa shi alƙur'ani waje biyu ke da kwai shi fis sudur wa fis sutur akwai shi cikin ƙirazza akwai shi cikin takardu bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin ladina uti ilm haka Allah ta'ala ya ce shi alƙur'ani ayoyi ne bayyananni da suke cikin ƙirazzan waɗanda Allah ta'ala ya ba ilimi to shi yasa kaga bai goguwa bai shahuwa bai canzuwa ƙarya ba ta cikin shi ɗigo ɗaya in ka ƙara cikin shi sai wani zai ce ƙarya kake ba haka nan bane babu wannan ɗigon duk yawan surorin alƙur'ani da kalmomin alƙur'ani da haruffan alƙur'ani har yanzu babu damar wani ya zo ya yi cuku-cuku ya ƙara ɗigo ɗaya ba wannan damar in ka ka ƙara ɗigo ɗaya yanzu hatta alƙur'anin da ake sanya cikin intanet akwai wanda an caccanza wasu ababe ciki sai a sanya saboda musulmi su ɗora telesharjin shi suna karantawa to amma in aka sanya sanya wanda ake yi wato wani da ya zo ya bibiye shi ya karanta sai ya gano nan wurin ba haka nan ba sai ya gano nan ba haka bane mutane da yawa sun gano akwai su qur'annan da suke da kurakurai kuma sun dauko sun nuna cewa duk wanda ya sauke qur'ani kala kaza mai salo kaza to akwai kaza da kaza cikin shi saboda shi ya bibiye shi dama akwai shi cikin kanshi sai ya zo ya buɗa ya bibiya sai ya gano kuskuren kaga sai ya nuna ku to don haka lalle akwai lokuta waɗanda aka yi wanda wasu suka yi amfani da dukiyansu da ikon da Allah ta'ala ya ba su akan wai so suke sai sun kawo matsala cikin alkur'ani amma sai dai kansu suka kawo matsala da aljihunsu kadai shi alkur'ani yana nan daram lam ya'tarihi qattu tabdilun wala ghiyarun wa jalla an kasaratit tardadi an sa'ami muhaiminan arabiyyan غير ذي عوج مصدقا جاء في التنزيل في القدم فيه التفاصيل فيه التفاصيل مع نبأ أما سيأتي وأما من الأمم wato alkur'ani yana nan babu wani canji ko wani hurhure ko wani ƙari da ya buduro mai tare da tsawon lokacin da ya ɗauka don haka Allah ta'ala ya yi gaskiya ya ce wa innahu la kitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi banna ba ta zo mashi ta gaba gare shi wala min khalfihi ko ta bayan shi wasu malamai suka ce min baini yadaihi ma'ana banna ba ta zo mashi ta gaba gare shi a ce Allah ta'ala shi ya wato ya shahe wasu ayoyi ko ya dauke su shine min baini yadaihi kenan min bayna yadayhi suka ce min qibalillahi ta'ala wa min khalfihi min qibali jibril aw min qibali muhammadin sallallahu alaihi wa sallam kenan ta bangaren mala'ika jibril ko kuma ta bangaren annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam babu wata banna da za ta shigo alqur'ani don haka min bayni yadayhi wala min khalfihi wannan ma'anan shi gamamman ma'ana ne tanzilun min hakimi sabkakke ne daga wanda yake mai hikima hamid wanda yake abin godiya hamid kalmar hamid tana da fassara biyu ana fassara hamid da ma'ana wanda ake gode ma kenan wanda bayi suke gode mashi domin Allah ta'ala hamidun ne bayi suna gode mashi bilisanil hal wa bilisanil maqal sannan ana fassara hamid da ma'ana mai godiya aka fassara hamid mai godiya kenan shi Allah mai gode ma bayin shi ne to kuma Allah ta'ala duka ya siffanta kanshi da haka cewa yana gode ma bayan shi idan ya masu umarni suka bi wannan umarnin sai ya gode musu idan Allah ta'ala ya hana su suka hanu sai Allah ta'ala ya gode musu don haka shi Allah ta'ala ta dukkanin waɗannan ɓangarorin guda biyu hamidun ne na'am
ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم
Allah ta'ala ya ce ma yi laka ba za a faɗa maka komi ba illa ma ƙadi ƙilal rusul min ƙablika sai dai wato kwatankwacin abin da aka faɗa wa manzanni na gabaninka inna rabbaka lazu maghfiratin lalle ubangijin kama abucin gafara ne wa zu iqabin alim kuma ma abucin uquba ne mai radadi Allah ke faɗa wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam domin ya sanya ya zuciyar shi cewa duk abin da ya ji an faɗa mai na maganganu baƙaƙe ko maganganu na cutarwa ko na ƙuntatawa na ƙaryatawa ko na zagi ko na wulaƙantarwa to dukkaninsu kwatankwacin maganganun da aka faɗa wa manzanni ne gabaninka wannan kenan kamar ayar da take cikin suratul an'am ne da Allah ta'ala ya ce wa laqad kuzzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzzibu wa udhu hatta atahum nasruna haqiqa an qaryatar da manzanni na gabaninka amma sai suka yi hakuri akan qaryatar wanda aka yi masu suka yi hakuri akan cutar wanda aka yi masu har sai da taimakon mu yazo yazo masu to haka nan ne duk abin da za a faɗa maka to kwatankwacin abin da aka faɗa wa annabawa ne ma yi laka illa ma kada ƙila lirrusul min ƙablika akwai kuma malaman da suka ma'aya wata fasara daban wannan dai ita ce fasara da ta shi shahara akwai wanda suka ce abinda ake nihi ma yi laka ba za a faɗa maka komi ba min alwahayi na wahayi illa ma kada ƙila lirrusul min ƙablika sai abinda aka riga aka faɗa wa manzanni gabaninka sai suka ce ana nihin ai dukkanin abin da za a faɗa ma na wahayi ƙarshe dai tauhidi ne ake so a tabbatar to su ma annabawan da suka gabace ka tauhidi ne Allah ya musu umarni su tabbatar akan wannan kenan sai zama kamar faɗin Allah shari'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fihi inna rabbaka lazu maghfiratin lalle ubangijinka ma'abucin gafara ne wa zu iqabin alim kuma ma'abucin ukuba ne mai radadi Allah ya hada biyu cewa shi mai gafara ne ga wanda ya cancanci a magafara sannan kuma mai ukuba ne ga wanda yayi aikin da ya cancanci a mai ukuba kamar fadin Allah ta'ala ne nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim ilamu anna annallaha shadidul iqabi wa anna allaha ghafurur rahim da sauran ayoyi wanda Allah ta'ala yake hada cewa shi mai ukuba ne kuma shi mai gafara ghafiriz zambi wa qabilit taubi shadidul iqabi zutawl abinda makaranta na daidai Allah ta'ala ya amfani mu da shi ya ba mu lada kurakurai kuma Allah ta'ala ya gafarta mu su kuma ya nuna mu su mu gyara ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات اللهم ثبتنا وتقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل عباداتنا ونسألك العلا من الجنة اللهم تقبل منا تلاوة القرآن وتجاوز عنا ما حصل في تلاوته من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير موقف أو إعراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمحدب من كل الألحان فاغفر لنا يا ربنا يا مولانا لا تؤاخذنا وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان اللهم نبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان يا عزيز يا رحمن يا ذا الفضل والإحسان اللهم صل على نبينا صاحب الشريعة والبرهان اللهم زينا بزينة القرآن اللهم ألبسنا بخلعة القرآن اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم اغفر لنا ذنوبنا بتلاوة القرآن اللهم أعنا بعناية القرآن اللهم كفر عنا سيئاتنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل ركوعنا وسجودنا وسائر عباداتنا وأعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن على أتم صحة وعافية اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض إليك اللهم انصرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض إليك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم عفو عنا يا كريم اللهم عفو عنا يا كريم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والشكر على العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك حلالا يكفينا وغنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وأعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا وهدنا ويسر الهدى لنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين